بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan yammaci na ainihin wato yau muna sabar 25 ga watan ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai wacce ta daidai da sha hudu ga watan uku shekarar dubu biyu da ashirin da shida miladiyya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan gaje ko da saminaka domin ci gaba da gabatar da tafsirin qur'ani mai girma wanda muna nan cikin suratul a'raf wanda kuma muna sa ran insha Allah ta'ala yau wannan shi ne zama darasin na karshe a wannan zango na karatu ina roƙon Allah subhanahu wata'ala duk abin da muka yi a baya na daidai Allah ta'ala ya karba mana abin da muka yi kuskure kuma Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah muna roƙonka kamar yadda ta mana Ramadana na baɗin baɗaɗa a jiya mun tsaya ne a fadin Allah subhanahu wata'ala فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين يوم إن شاء الله تعالى لا مشرف الله تعالى والوزن يومئذ الحق
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون الله سبحانه وتعالى بين من جوابي أكن شوى يا يرسوى شوى فلنسألن الذين أرسل إليهم والله تبت سيمون تنبي ودن لأكعيك واد منزلين ولنسألن المرسلين هم والله تبت في ممكن بيتو كنت منزلين فلنقصن عليهم بعلم كما والله تبت ذا مبات الأباري أبتا إلمي وما كنا غائبين بمكفن شوى لباما نبا إذا مجمع لسياج آية تنا مغنى أكن sakamako wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai yi wa mutane ta ɓangaren abin da ya shafi ainihin wato ayyuka tun da Allah ya aiko da manzanni to dole zai tambaya su kansu manzanni a ranar alkiyama yadda za ka gane cewa babu wani wanda zai je gaban Allah face yana matsayin bawa su kansu manzanni idan an tambaye su a ranar alkiyama to sukan ce ne ba su ma sani ba يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم ranan da Allah zai tara manzanni gaba daya ce da su ma za ujibtum wai da ni aka amsa muku da kuka kai sako na qalu la ilma lana su ba mu da ilimi Allah ba mu da masaniya kan haka innaka anta allamu ghuyub lalle kai masani ne na abin da yake ainihin wato gaibi kai ne masanin abin da yake fili kai ne masanin abin da yake aboye su kansu waɗanda aka aikawa manzanni za a tambaye su a suratul qasas Allah ta'ala ya bamu labari wa yawma yunadihim فيقول ماذا أجبتم المرسلين ranan da zai kiraye su gaba ɗaya mutane a ce da ku wai ne kuka amsa wa manzanni da shi Allah ta fa'ani ya alaihim al-anba'u yawma idin fa hum la yatasaalu amsar da za su bada a wannan ranan su kansu mutane ta taɓa ce musu gaba ɗaya wa hum la yatasaalu babu daman wani ya tambayi wani wani sai kai wai ya aka yi ne wa aka aiko mana ma yaushe ne ma ba wanda zai tambaye wani shi sa Allah ta ce fa amma man amana fa amma man taba amma wanda ya tuba wa amana ya aikata aiki na kwarai wa amila salihan fa asa an yakuna min muslimin ana tsare waɗannan zuntu daga cikin masu samun rarrabo a wurin Allah subhanahu wa ta'ala to tun da wannan shine sakon Allah zai tambayi annabawa za su ba da labarin abin da ya faru kuma za a tambayi waɗanda aka aikawa wannan abin duka zai faru amma kamar yadda malaman tafsiri suke faɗi cewa alƙiyamatu mawaqi alƙiyama wurare ne mabambanta yanzu ne za a je ana yin kaza wannan zai wuce a je matakin kaza wannan ya wuce a je matakin kaza Allah ka san ki jawo shi to sai Allah ta'ala ya faɗa mana abin da zai biyo baya Allah ya ce wal waznu yawma idinil haqqo lallai awan nauyi na kyawawan ayyuka da munana a wannan ranar gaskiya ne gaskiya ne faman saqulat mawazinuhu duk wanda ma'aunansa suka yi nauyi fa ulaika hum muflihun wadannan su ne masu samu barrabu Allah ka samu na cikin su wa man khaffat mawazinu amma wanda ma'aunansa suka yi sakayau an auna amma babu nauyi فأولئك الذين خسروا أنفسهم وأنسوني وأنسي حسار الراي كنسو بما كانوا بآياتنا يظلمون saboda abin da suka kasance suna yin ai suna yi na zalunci da ayoyinmu an karanta musu ayoyi sun bijire sun kujeran naki sun yi biyayya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo yayi kiran mutane zuwa ga shari'a zuwa ga hanya madidiciya amma sun kasa haƙuri su jure su bi sun bi soye soye zukatansu wannan ta sa Allah ta'ala zai yi awo menene hikimar yin awo shine tsayar da adalci Allah ta'ala ya faɗi wannan a suratul anbiya wa nadhu al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamah za mu aza ma'aunai na adalci a wannan ranar ta al-qiyama fala tuzlamu nafsun shay'a ba za a zalunci kowace rai wani abu ba wa in kana qala habatin min khardalin ataina biha ko da wannan abin ya kasance gwargwadon kwayar komayya ne Allah ce za mu zo da ita wa kafa bina hasibin kuma mu mun isa mu kai masu yin hisabi masu yin kirdigar aiki sannan abu na biyu mu gane awon aiki daban kuma hisabi daban yauwa za a yi awo kuma za a hisabi hisabi ba shi bane awo kuma awo ba shi bane hisabi ina fata an gane wannan wannan kalman alwazn wajen malamin tafsiri sun tattauna da yawa amma dai zamu dauki wani bangaren mu dan yi bayani ko dan karin haske akai dan mu gane asali da Allah ya ce wal wazn yawma idhil haqq faman thaqulat mawazinuhu wanda ma'aunansa suka yi nauyi to waɗanne ma'auna ake magana a nan shin na aikin alkhairi ko na sharri an dai ce faman saqulat mawazinu amma ba ambace wani aikin za a dora ba na alheri ko na sharri wa man khaffat ma ba ambata ba amma kai ko ba ambata ba ai ka sani ayyuka na alkhairi su ne waɗanda Allah ta'ala zai mai da su jukkuna a ranar alkiyama a nan duniya aiki baya da jiki ba ka iya gani shi amma tun daga kabari ana turanta aiki ya zamto hoto na mutum kuma awon kala biyu za a yi za a yi awon aiki shi ma wanda ya aikin za a auna shi duk za mu zo mu ji insha Allah ta'ala na farko dai su waɗannan ayyuka da muke jama'a to duk abin da kake yin nan Allah ta'ala zai suranta maka shi kamar suran ɗan adam ko suran wani mutum ko suran wani abu mai nauyi a ranar alkiyama na kyawawan ayyuka za ka gan su kyawawa na munanan ayyuka za a gan su munana tun daga hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayanin cewa idan bawa ya zo mutuwa tafiya ta kama shi daga duniya zuwa lahira mala'iku za su zo mata idan mumini ne masu fararen fuska za su zo suna kamshi suna jin shi da rance da bishara za su zo da wani ainihin wato ya ga ce kamar tawel na ainihin wato audiga da turare a ciki wanda a nan za a sa rai idan an cire bayan nan za su dinga yi masa hira a hankali a hankali ana zayi ransa bayan an gama za a je kabari to idan an je kabari ina yanke mana labarin dan ya zama gajere idan an je kabari mutum idan ya je bayan mala'iku sun yi sun tambaya ya iya amsa waɗannan tambayoyi nasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alqur'ani za a kuranta shi zama hoton wani mutum kyakkyawa zai zai tsaya daidai tsakiyar jikin mutum sadaka da kake yi kake ba da sadaka ka yi gine-gine ka yi ayyukan alkhairi ka ciyar da marasa ƙarfi shi kuma zai zai za ka tsaya daidai wajen kanka tafiya da kake zuwa masallaci shi ma zai zai tsaya daidai wajen kafanka da ka alƙur'ani zai ce wa mala'iku ku yi mai tambaya ku bar mu da abokin mu ci gaba da hira kaga tun daga nan ka samu mene kyakkyawan nutsuwa da sadaka da waɗannan ayyuka naka na alkhairi kaga anan Allah ta'ala ya juye waɗannan ayyuka sun zama mene sun zama jukuna a wannan rana shi yasa alhajibu ibnu kathir Allah madaukakin sarki ya ji kansa yana cewa wallazi yudaghu fil mizan yawm al-qiyamah qila al-a'mal wa in kanat a'radan illa anna Allah ta'ala yuqallibuha yawm al-qiyamati ajsaman yace na farko wasu malamai suka ce za a yi awo na me za a yi suka ce ayyuka ne za a bigiro da ayyukan bayi sai dai Allah ta'ala zai juya ayyukan su zamto jukkuna ne imamu bagawai alaihi rahmatullah yana cewa an rawaici wannan kwatan mutum daga abdullahi dan abbas Allah ya kara mishi yadda kamar yadda ya zo a cikin sahihul bukhari cewa suratul baqara da suratul ali imran ya'tiyani yawmal qiyamah za su zo a ranar alqiyamah كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواب لا تزو كمان وني أنهم وتو جرججين an gani za su zo a ranar alkiyama ko za su zo kamar taron dango na wasu tsuntsaye za su zo su hajjani an sa'ibihima za su zo suna jayayya akan mai karanta su cewa ya Allah wane yana karanta mu don haka ya Allah ka ba mu cetonsa ka ganin sura ce daga cikin sura alqur'ani amma an biya sun zama mene sun zama jukkuna wannan yana da muhimmanci mu gane ayyukan da muke na alkhairi ko da ba ma iya aune mu hango akwatin lahira to tabbas ne suna nan kuma wallahi za su su ba da shaida akan mu a ranar alkiyama shi yasa mafi alkhairin mutane shine wanda ke kokari kullum yana yawaita kyawawan ayyukansa don idan ya koma zuwa ga Allah din ya yi farin ciki ya ji daɗi ya kwanta ya bacci mai yawan gaske wanda babu wani tashin tashi na tare da wannan Allah ta'ala ya samu dashi bayan wannan haka nan ya tabbata alqur'ani mai girma zai zo ya zama suran wani ainihin wato matashin mutum mai haske mai kyawun fuska sai a ce da shi man anta shi wanda ke kunta kabari zai tambaye shi man anta wane ne kai zai ce an alqur'anu alladhi asharta laylak ashartu laylak ni ne alqur'anin nan da na hana ka baccin dare wa azamtu naharak kuma na sa ka jin kishi da rana ina fata an gane wannan don haka wannan hadisi ne wanda ke tabbatar mana cewa kun ga ashe ayyuka ana mai da su ne ana mai da su ainihin su zamto kyawawan ayyuka ko su zamto jukkuna a wannan rana alkiyama Allah ta'ala ka sami kyakkyawan ƙarshe bayan wannan akwai hadisin bitafa mafi yau nan mun san shi shine mun karanta a sahihul bukhari da sauran littafan sunna cewa za a zo da wani mutum a ranar alkiyama ga takaddu da ya aikata munanan ayyuka da yawa amma zai zo da kalmar la ilaha illallah kuma ya faɗe ta da gaskiya kuma ya yi aiki da abin da ke koyarwa ɗari bisa ɗari idan aka zo ga takardar aikinsa na aikin la ilaha illallah ne ga kuma waɗancan takardu na munanan ayyukansa sai Allah ta'ala ya nuna masa cewa to yanzu dai yau ga shi za a yi maka awo waɗancan takardun guda casa'in da tara ita kuma wannan mai la ilaha illallah kwaya ɗaya ce tal har bawa ya dinga cewa o yau yaushe za a yi ta yaya za a yi a ce wannan takardan kwaya ɗaya ta rinjayi waɗannan takardu guda casa'in da tara sai Allah ta'ala ya ce shi kai dai tsaya ka gani sai a ɗaura waɗannan takardu guda casa'in da tara a ma'auni guda sai a ɗaura takardar la ilaha illallah guda ɗaya ina fata an gani Allah ta'ala ya ce mishi innaka la tuzlam kai din nan ba za a zalunce ka ba fa tuba'u tilka al-bitaqatu fi kasfi kifatin mizan sai a ɗauki wannan takarda kwaya ɗaya a ɗaura ta a wannan ainihin wato hannu na ainihin wato takardun awo قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله صلى الله عليه وسلم يشي فطاشت السجلات في ودنن تكدوتي فكفكي وثقلت البطاقة wannan takardar kwaya daya sai ya zama tarin jayi waɗannan ayyuka din a ranar alkiyama ina fata mun gane wannan wannan kenan bayan wannan akwai ainihin wato hadisin da ya zo a ranar alkiyama wa abin da zai faru hadisi ne ingantacce wani al-Imam Bukhari da Muslim sun fitar da shi hadisin Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yu'ta yawmal qiyamati bir rajul samin za a zo da wani mutum a ranar alkiyama mutum ne wanda yake mai kiban gaske an gane wannan mutum ne mai mai kiba fala yazun inda Allah janaha ba'udha amma wallahi idan aka ɗauke shi aka sa shi a mizanin awo a ranar alkiyama ba zai kai fiffiken sauro nauyi ba a shi kaga duka za a yi za a ɗauki mutane a ɗaura su akan mizani a auna su tsakanin kai da ayyukanka a gawa zai rinjayi wani bayan nan za a yi awon kuma kyawawan ayyuka da munana Allah ta'ala duk zai yi wannan to bayan an gama wannan ne kuma sai a zo kan magana kuma hisabi da shi hisabi ƙirƙiga ne sai an kirga ɗaya bayan ɗaya shawar ayyukan wani aikin ya fi wani nauyi wani ya fi wani girman lada wani ya fi wani alhairi wani aikin ma shi kaɗai zai iya ja maka a ranar alkiyama ka kasance a inuwar al'arshin Allah ya zo cikin sayyid muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man anzara ala muqtirin wanda duk yama wanda yake bin shi bashi ya mai jinkirin biyan bashi ya daga mai kafa aw wada'a anhu ko kuma ma yace kai tunda bashin nan ka kasa biya na yafe ma yace adallahu Allah yawm al-qiyamah fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu Allah zai sanya shi a inuwan al-qiyama a wannan rana ranan da babu wata inuwa sai ta Allah kaga shawon ayyuka ne ga sunan daban-daban wani aikin da kayi shi zai zamto yana da nauyi ku duba fadin subhanallahi wa bihamdihi سبحان الله العظيم حديث أبو هريرة إن في صحيحين كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان كابل ما سنوي أكم ميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أشي جماعة أيك سنة النوي كاواوا أكم ميزان أو أرانا القيامة sannan kuma shi kansa ɗan adam ana auna shi a wannan rana ta alkiyama don haka idan kana so kai nauyi ba cin girki ba ne ba yawan cin abinci ba ne a'a yawan ayyuka ne shi yasa sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kai zarra a wannan bangare su suna ma addini hidima ne to the last kobo abin da suke da shi ba addinin musulunci sun ciyar da shi da rayukansu da dukiyoyinsu sun yi dukkanin aikin da Allah ta'ala yake so wannan dalilin ya sa ma Allah ta'ala ce radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah to idan kana son wannan kai ma ka yi ƙoƙari ka yawaita kyawawan ayyuka a rayuwar duniya waɗannan kyawawan ayyukan naka insha Allah ta'ala za ka sha mamakin su a ranar alkiyama don idan aka zo ranar alkiyama jama'a abubuwa ne za su faru da yawa shi yasa mai hankali zai duba ya ga cewa tafiyan nan fa akwai nisa guzurin da muke da shi wallahi ya mana kaɗan ya mana kaɗan ƙoƙari za ka yi kai ta aiki tukuru bayan ka yi aikin kuma ka koma ka cigaba da roƙon Allah tukuru nan ma ya Allah ka karɓa mana Allah ka karɓa mu ba irin yadda muke ba a yau in mutum ya tsayi wani dare sai ga yana daga kafaɗa ko mutum ya wata sadaka sai ga yana daga kafaɗa wai shi yana ganin wannan abin da ya yi yana ganin ai shi shikenan ya cinye ina wane kai yanzu ka yi aikin ko kai ta roƙon Allah Allah ka karɓa mu wannan aikin dan baka sani ba lokacin da kai aikin ya ta zo kuma ta zo ba dalilin da yasa ke da wasu daga cikin mutane suke koyi sadaka in an bayyana wata a koyi wata wani lokacin ma wanda ake koyewan ya fi yawa saboda aqrab lil ikhlas ya fi kusa ka ikhlasi na wannan aikin naka kina jama'a shi aiki kulawa da shi ake saboda kada ya samu matsala Allah muke roƙo ya rasa da alkhairin duniya da lahira Allah ta'ala ya ce wal waznu yawma idhin haqq أو أو أن رانا القيامة قتياني فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون دون لما أو ننسى سكي نوي أو أن رانا ودن ننسوني لما صم ضربه ومن خفت موازينه ودن لا ما أو ننسى سكي شفل سكي سكيو فأولئك الذين خسروا أنفسهم ودن ننسوني ودن سكي حسار الرأي كنسو بما كانوا بآياتنا يظلمون saboda abin da so kasance suna yi na zalunci da ayoyinmu wurare daban-daban Allah ta'ala ya nunin game da abin da za a yi wannan awo fa amma man faqulat mawazinuhu fa huwa fi 'idatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiya ina fata mun gane wannan wannan tabbaci za a yi wannan awo bayan wannan a suratul mu'minun Allah ta'ala ya ƙara bayyana mana wannan fa idza nufikha fi sur idan aka yi busa a cikin ƙaho fala an saba bainahum yawma id babu wata dangantaka da za ta yi amfani tsakankanin mutane a wannan rana wala ya tasa'aluna ba sa tambayan juna mahaifi bai tambaya ina ƴaƴansa ƴaƴa ba sa tambaya ina baba uwa ba ta tambaya ina ƴaƴanta ya'ya ba sa tambaya ina mahaifiyarsu aboki baya tambaya ina abokinsa wala wala yasalu hamimun hamima aboki baya tambaya ina abokinsa to wannan ranar haka ta yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni to kaga wannan kenan to wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu yi duba a kansa sai Allah ta laki cewa fa man saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun talfaqu wujuhahum an-nar wa hum fiha kalihun Allah ta'ala ya kare mu daga ya ku yan uwa waɗannan wannan aya ta nuna mana haƙiƙanin aikin mu mu tsaya mu tsantsanta aiki ga Allah kadai aikin mai zanto amalun salih wani aiki ne ayyukum ahsanu amala wani aiki ne mai kyau akhlafahu wa aswabahu kamar yadda al-fudayl ibn iyad ya faɗa akhlafahu wanda aka yi domin Allah ba don a birge ba ba don a yi yabo ba ba don a yi wani abu kamancin wannan ba aswabahu wanda ya zama ya dace da addini ya dace da abin da Allah ya saukar ya dace da abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ainihin wato yayi kuma ya kira zuwa gare shi Allah ta'ala ya samu dace abu na kace jama'a mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala hakikalin jin tsoro wallahi wannan hawan za a yi shi a ranar alkiyama hisabin nan kuma gaskiya ne dukkaninmu nan komai talaucinka komai wadatanka wallahi za a yi maka hisabi ka ji tsoron wannan hisabin kaka ji ana labarin cewa masu kuɗi za su ga aljanna da wuri ba za a ce an sai an dare ana ta musu ƙididdigan ayyukan su kai ne kai ko kuwa kai talaka me kai kai kyale ka za a yi kowa sai an masa awo amma ya mun sani sai na abubakar saboda dukiyar da ya bada ne me Allah ya ce mishi aha wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى سيا يبدل إرسا كما قلنا الله يزيد شعرنا من القيامة أما كيف لك تكتير شيء كي جنا أنا مغانا لي قوة يجد كنسا عليكم أنفسكم قوة يقول لك كنسا قوة نمي يقول يا أجي الخير duk abin da kai komai shan wahalanka hisabi na jiranka komai jin daɗinka hisabi na jiranka kuma wallahi wannan abin sai mun je mun tadda shi a gaban Allah a ranar kiyama Allah ka san kyakkyawar shi to Allah ta'ala bayan ya gama wannan sai ya ci gaba da cewa laqad makkannakum ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون Allah ta'ala ya ce wa laqad makkannakum fil ardh haqiqa mun kafa ku a bayan ƙasa wa ja'alna lakum fiha ma'aisha kuma muka sanya muku wuraren rayuwa a cikin ta qalilan ma tashkurun yan kadan ne kwarai kuke godiya kaji duk inda Allah zai yabo sai ka ji ana maganar qalilan ma tashkurun qalilan ma tadhakkarun ko ba haka bane ba yawa amma ka zo maganan yawa walakin akthar nasi la ya'lamuna wa kathirun minhum fasiquna haka zaka ji Allah walakin akthar nasi la yashkurun haka zaka ji Allah yana ta lissafi ashe ba yawa ba a'a mai kyau gangariya mai karko shine abin lura kaga anan Allah ta ce wa laqad makkannakum fil ard hakika mun kafa ku a bayan kasa mun ba ku dama ku yi gine-gine ku yi noma ku yi harkokinku na kasuwanci ku yi duk abin da za ku yi na alkhairi wani sana'ansa gini ne wani sana'ansa plumber ne wani sana'ansa ainihin wato mai magani ne wani kowa Allah ya bashi abin da zai a duniya ana kuma raya wannan kasar to sai dai wannan abin ba zai fice ka ba a gaban Allah aikin ka shine ake lura da shi amma Allah ya ce waja'alna lakum fiha ma'aisha sai muka sanya muku wuraren rayuwa a wannan duniya Allah zai ce qalilan ma tashkurun amma kaɗan ne kuke yin godiya dama shi kaɗan adam an yi rayuwarsa akan mutunci ko Allah ta inna a'radna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula ya kasance zaluman mai yawan zalunci jahulan mai yawan wauta mai yawan jahilci sannan a suratu ibrahim Allah ta'ala yana hikaito wani ni'imomin da Allah ta'ala ya mana الله الذي جعل لكم منني الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك في البحر وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الأن... وسخر لكم الليل والنهار قال وآتاكم من كل ما سألتموه sannan Allah ya baku duk abin da kuka roki Allah Allah ce wa in ta'uddu ni'matallah idan da za ku kokarin kididdige yawan ni'imomin Allah la tuhsuha ba za ku iya iyakance yawan su ba ba za ku iya kirkige yawan su ba sai Allah ya ce innal insana lalle dan adam la zalumun mai yawan zalunci ne kaffar mai yawan mutunci kaji mai yawan mutunci ashe rayuwa da Allah ta'ala ya bamu a rayuwar duniya Allah ya bamu da mu yi menene mu yi godiya al-allama ibn qayyim alaihi rahmatullah akwai hadisin da ainihin wato aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wajen bayanin irin ni'imomi da Allah ta'ala ya wa dan adam yanzu ba ka ci abinci ka more ba in an sha ruwa zaka sha ruwa ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa daga cikin ni'imomin da za a tambayi kowa a ranar alkiyama Allah zai tambayi bawa bayan an ya zo gaban shi daga shi sai shi Allah zai ce mishi alam nasil hadithna shin ba mu baka koshin lafiya a jikinka ba alam nusqika ma'an baridan ba mu shayar da kai ruwa mai sanyi ba ce mun sha Allah an shayar da mu to da ka sha me kai da bauta ba wai an maka ni'ima ba ita ni'imar da Allah ya baka bai kai da ita ibn qayyim rahimahullahu ta'ala a littafin sa al-wabil tayyib wa rafi'u al-kalim tayyib ya bude littafin sa da cewa ina roƙon Allah ta'ala ya sanya ka daga cikin waɗanda idza u'tiya shakar وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر yace ina roƙa maka Allah ba wanda za ka ranta wannan littafi ka zama daga cikin waɗanda idan an mishi ni'ima yana godiya wanda idan ya yi zunubi zai nemi gafaran Allah sannan cikin wanda idan an jarabce shi da wata jarrabawa zai yi zai yi haƙuri to sai yace waɗannan abubuwan guda uku su ne madaru sa'adar ɗan adam abin da ke sa dan adam ya samu kyakkyawar rayuwa da jin daɗi da kwanciyar hankali su ne abubuwan nan guda uku Allah ya maka ni'imar cewa an yi maka ce alhamdulillah to sai ya zo kan bayani game da ni'imomin da Allah ta'ala ya bawa yake cewa a rayuwar dan adam Allah ya maka baiwa iri daban-daban masu yawa ni'imomi ne ta ko'ina ciki da bai ko'ina Allah ta'ala ya bawa ni'ima yanzu idan aka cire idanka aka auna da kyawawan ayyukanka tun daga lokacin da ka fara aka fara rubuta maka alhaki zuwa yau wanne ne zai wani yawa aikin da idan ka yayi ko ko aikin da kai kama Allah lalle zaka tunda cewa aikin da idan nan ya maka ya fi kyawun ayyukan ka yawa nawa ka biya Allah ya maka nawa ka biya Allah wannan hanci da kake shakannin bashi wani sai an ja mai operation an tsatsaga an sa roba a ciki an yi cike-cike kafin ya iya shaƙar numfashi wani ma sai kullum za ga an sa mishi mai oxygen ba zai iya jin iskan da kanka ba amma ka Allah ya maka huhu ya maka hanyar hanci ya ma duk komai komai na jikinka Allah ta'ala ya zan functional ran da kanka ya fara ciwo sai ka fara wayo Allah na ka wai Allah ma naka ne kai kadai saboda ka ji canji to sai ke maganin cewa ni'imomi Allah ta'ala yawa bawa da yawa to abin da ke sa idan Allah yawa bawa ni'ima wannan ba wannan ni'ima ta tsaya yace abu na farko idan Allah ya maka ni'ima abu na farko shine ka ji cewa har cikin ranka ka ji cewa wannan ni'imar Allah ne ya min ita Allah ina godiya da abin da kai min ka san wani bai ji a rai gani yake kawai a'a ai wannan kwarewa mu ne wajen iya kasuwa shekarar mu nawa muna bugawa akwai marketing strategy shi yasa kuɗin ke zuwa masu yawa masu kauri ma a'a sai ka ji a ranka cewa Allah ne ya zaɓe kai maka wani ni'ima sai ka masa godiya mun samu nama ɗaya yace abu na biyu sai kuma ka dinga faɗi a wajen mutane halittun Allah su cewa kai alhamdulillah ni dai ka Allah ya mun ni'ima kaza da kaza wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith ka faɗi a ji da bakinka cewa Allah ya mun ni'ima sannan abu na uku nimar da Allah yi maka nan ka tabbatar ka tafiyar da ita ta hanyar da Allah yake so kuma yarda da ita idan kai waɗannan guda uku babu yadda za a yi Allah ya maka wata ni'ima ni'imar nan ta gushe amma tsakanin da Allah idan mun koma kai lissafi ya kamake shekarar ka nawa kana yin noma dan bana amfanin ya faɗi abincin da kake ci a gidanka ƴaƴan da Allah ya baka duk nawa ka biya Allah ya maka fegin da kace ya ka gina gidan da kake kake tsuguna kai da iyalanka nawa ka biya Allah ya maka wannan ni'imar wasu suna can yaƙi ya cinye su sun bar gidajen nasu kila wani da miloniya ne amma yanzu ya zama da shi da wanda sai ya biya ka kare shi abin zama iri daya an zo an tara su a firamare ko an tara su a wani tanti ni'ima ce ta Allah subhanahu wataala in ya riga yi maka in baka godiya ba to sai ya kwace ta sai kuma kai ta kokarin gudu kana lalibanta amma ta kwace maka zaka jama'a godiya ga Allah subhanahu wataala yana daga cikin abin da ke sa Allah ta'ala ya tubawa sannan a wasu ayoyin na Allah subhanahu wataala Allah ta'ala yana nuni akan cewa kalman ashkur tana nufin mene tauhidi kadai ta Allah da bauta kadai ta Allah da bauta ya zama shi kadai kake godewa duk abin da ka samu shi kaɗai kake jingina samuwar wannan abin gare shi to wannan ka gode ma Allah ke amma in aka wayi gari kana kallon ai wane ne yamin turku ban samu ba ai wane yamin kaza ban samu ba to wannan yana yana ga cin mutunci kenan Allah ta'ala ka tsare mu sannan daga cin mutuncewa Allah subhanahu wata'ala akwai neman dukiya ta hanyar haram shi ba mutunci rashin godiya ga Allah akwai hadisin ibn majah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa ya ku mutane ittaqullaha wa ajmilu fi talab ku ji tsoron Allah ku kyautata wajen nema in za ka nema nema halal sai manzon Allah ya ce kada jinkirin zuwan arziki ya sa ku dinga neman wannan arzikin ta hanyar da Allah ta'ala ya haramta ya ce ku sani abin da ke wurin Allah ba a samun shi sai ta hanyar da'a da biyayya ga Allah amma abin da ke wurin Allah fa jama'a ba a samu ta hanyar sabon Allah da ka biyu da kaci amanan wani kaci dukiyarsa kake ganin kamar ka ci banza ba ka ci banza ba kuma kullum ina faɗi kaga dukiyar da wani ya baka cewa ka juya a samu riba ku raba kaga dukiyar da Allah ta'ala ya baka da wanda ka je kai sa'ayi kai aiki ta hanyar haram kai sata ka ci amana kai waye da waye wallahi tallahi dama raban ka ne raban ka ne Allah ya kaddara sai ka samu dan wani zai je sata ma bai samu ba haka ne ko ba ka bane wani za a bashi ba zai iya cin amanan ba ma bai sai da ake yi ba amma naka ne sai ka kasa hakuri Allah ya baka ta hanyar halal sai kake nema sai ka ta hanyar haram karfi da yaji saboda wutan ciki irin na irin na dan adam ku duba mana wani lokaci duk masu aiki a nan sun sani wata ran zaka je kai aiki a samu ragowar kuɗi ko ragowar kayan aiki ko kuma ce a je a sai wani part na spare part na mota sai ya je ya siya ya gaba gyaran in an zuwa to ya aka yi nawa ka sai wannan spare part ya ce kaza aka siya sai ya gama lissafi sai ce kai amma fa tsakani ga Allah bai ta aka yi na ba irin mala'ikan da ke zuwa yana ma mutum tambihi cewa ka ji tsoron Allah kakka ci haram sai ce alaji gaskiya fa abin nan kaza ka same shi dama in a wurin wani ya fi tsada ya ɗan yi ɗan kwanakwanin shi dai ya ce to wannan abin ga yadda aka yi to bayan an gama lissafi gaba ɗaya suka ji an ce to tunda haka ne ma rike wannan kuɗin ma na bin maka kaga ashe ya da bai yi haƙuri ba da zai ci ta hanyar haram kuma wanda aka cuta din ba zai gane ba to amma yanzu bayan ya yi cutan hisabin yana jira ko baya jira shi yasa duk abin da za ka yi wallahi ka yi haƙuri ka yi haƙuri ka nemi lafiyarka kuma abin da Allah ya baka nan ka riga yawan addu'a ka dinga cewa Allahumma barik li fi ma a'taytani wa qanni'ni fihi Allah kai min albarka cikin abin da ka bani sannan ka sa zuciya ta ta wadatu da wannan abin a matsayin alkhairi da kai wannan shi ne take ta abin da zamu tsaya a kansa a wannan shekarar insha Allah ta'ala muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana ainihin wato taimako na alkhairi Allah muna roƙonka yadda muka abinci wannan wata lafiya Allah ka samu riski na baɗin baɗin lafiya Allah ka rubuta mu a cikin waɗanda za su ainihin wato za su abinci wannan wata suna masu imani da neman lada a wurin Allah Allah ka sanya mu cikin waɗanda sai tsayi wani dare a wannan wata da imani da neman lada a wurin Allah Allah ka sanya mu cikin waɗanda za su dace da tsayuwa a daren mai qadari suna masu imani da neman lada a wurin Allah subhanahu wataala wannan shine takaitaccen abinda za mu tsaya a kai insha Allah ta'ala kuma gashi Allah ta'ala ya azurta majalisunmu da manyan baki waɗanda suka zo wajen mu ga baban mu kuma malamin mu malam Muhammad Sabiu Salis wanda ya zo domin rufe wannan karatu muna masa fatan alkhairi Allah madaukakin sarki ya yi mishi sakamako da alkhairi ga kuma a Sheikh Malam Musa Ahmad Rufa'i limamin hayin gada wanda shi ma ya zo wannan wuri domin ainihin wato tayar munna da kuma farko wannan majalisi na karatu muna masa barka da zuwa na kuma alhaji nuruddin salihu wanda aka sai da alhaji nura balbi shi ma ya zo wannan wuri domin taya munna na rufe wannan majalisi na ainihin wato fasarar qur'ani mai girma muna musu maraba da zuwa allah kuma ya saka musu da alkhairi idan suka zo lafiya allah madaukakin sarki ya mai da su gidajen su lafiya allah muke roƙo ya tabbatar man da alkhairi a ainihin wato rayuwar mu ta duniya da kuma ta lahira baki daya Allah ta'ala ya sanya wannan karatu da muke yi muna yi ne domin neman yardar sa kadai ba don neman yardar wani sa ba Allah muke roƙo ya nauye ni zalin mu na ayyuka a ranar kiyama zan tsaya ne insha Allah ta'ala idan za mu ba da dama shi malam Muhammad Safi ya fara mana jawabi insha Allah ta'ala bayan shi sai malam Musa bayan shi sai shi Alhaji Nura sannan kuma ga shugaban kwamitin masallaci nan sarki Hassan Bardan Gabas shi ma zai mai gabatar da ainihin wato jawabin godiya a takaice insha Allah ta'ala za mu bai malam minti bakwai ya dan farkar da mu da izinin Allah cikin abin da muka karanta insha Allah ta'ala fa ya tafaddal mashkuran wa ma'dura ina ko tayyib Thank you. idan Allah ya kare mu a nan ba mu yi muna fata haka akwai wanda zai koya mu baya kan wannan maganar akwai matasan da suke wannan ina ka mu tsoron Allah kamar yadda Allah ya gaya mana yana karɓar ne masu jin tsoron sa to bayan mun yi ikhlasi da kuma sai ne addu'a da fatan Allah ya karɓa malamai sun gaya mana cewa daga cikin magabata idan ka gama ramadan suka yi tsara wata shida suna jira kan Allah ya gama ramadan wanda suka yi bayan an gama wata shida kuma su yi wata addu'a Allah ya arzuta su gani wani ramadan wanda mu muna tsara aikin su zai muna mu kwali su kila ya hutu kila da biyu za ta fi mu yi tattalin da ra'ayin aikin kila za su yi mu mutabaka mutaba yana dacewa da sunna kin za ku yi salati abubuwan kin su gabbi amma kuma ga lokacin da suke sharewa da fatan suna zuwa Allah ya karɓi wannan aiki shi muna koyi da wannan magabata hukun kudu sun yi aiki mun gama shi kenan za mu da kuma kila irin magana da wani mawaƙi ke yi suna ganin kamar taimakawa yake lokacin azumi ya wuce za su suka sha su koyi kaga azumin kila da ya yi a azumin kila da bakwai ne bakwai na da tsari uku azumi duk kila da wannan ya azumin goma na marmari goma na wuya goma na dokin sallah wannan ma kuma shine gaba ɗaya wanne ne ne ibada ciki na'am kusan ba hausa ya daina wannan da to duk da mutum yake yana da malariya wanda zai ce ko zai kaza zai kaza kila da wannan ne ya haɗu daga ne kokari gaskiya duk da duk da duk lokacin da malam bare ya da shi ba wai da ne da sa ba sai kai kokarin musa da mutane a kan abin da ya dace wannan daga cikin wannan da muke ma da Allah ya azurta wannan gari ko wannan anguwar da ita da matsalacin a anguwar da ku sau dan gari ba ya ta tsohon tita ba ya ta kan gefe ba da ta wata abu rahama ne domin sako yana da suwa ko ya a yi makariya a bayyana ya a yi saman alaka an bayyana waya haya makariya a bayyana in ma ba za ta mutu ba ba ya yi cikin kari kafin tsaron kaki ya zama menene hankali a kanka ko a kai na karena pada Allah berfirman jawab kalau hukum kita solat jemaat ke tafsir lakin ini saya itu dewa kerja jemaah yang sini masih tafsir ni awak dia Ibu mana dah ada kita ni jam berkini kita baca tadi anak kulit dolar tiba. Nam? Jaga tu sebut tu tu tu ni maksud ni awak dia. Kau ni bukan kau ko yi binciken da za ka yi in ka zo ka zama da kai ne jan baki sai da kama ake maka kwalwa ne kama ake maka basira ne amma wannan ake lafiya jama'a da yawa Allah ya tsara maka hikima da bayyana abin da baka samu ma kira a cikin binciken ka ba Allah zai maka shi daga ƴan uwa na mana addu'a da fatan yin da muka zauna tare da mai tafsiri Allah ya haɗa su cikin wajen rahama a ban duba abubuwa mana da yake da sun yi lokaci na? yau da da fatan kan abin da na yi wanda ya ce da Allah hada ma da ta cikin wasiya wanda ya zo kuskure wanda rashin fahimta ne tawa da karancin ilimi da karancin nisan kana da malamai سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. وجزاكم الله خيرا. إنما تجزيكم ذات الخير wani ana ya ƙara mutum da gaske za mu saurari limamu rai gada wani musu an faɗi shi ma da nutsuwar shi insha Allah ma ala ya ce
أعوذ بالله من العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين نبينا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم اما بعد وبين من الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله muna nuna godiyarmu da Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya haɗa mana numfashi wanda ke shira da da wannan numfashi ta yawa wata ba wacce muke a shirin da biyar da wata ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jiran shugaban mu na muhammad sallallahu alaihi wa sallam da birnin maka al-mukarrama zuwa birnin madinan mallaki murawara a don da yake karatu na tafsirin alƙur'ani mai girma a wannan wata da albarka ta ramadan ba da an kuke yin tafsiri da wata wata a makaranta da wata da karatuka a koda baya wata ramadan a cikin wannan masallaci da haka rikewa ne a cikin wannan wata ta ramadan muna fatan abin da mana ya gabatar na karatuka Allah subhanahu wa ta'ala ya kai kamun da ake yi da yin wani gaba da aka nan da su ma ya yi wa wani da ke wani da sauraro mutum wannan a yau bayani a damar da su da na da yawa kai a kan hukunci na gabani shi ne na gada abin da suka fi jarabawa a rayuwa kamar yadda a malam ya fi cewa don an samu jarabawa da noma a bana shi ne sai da wani hukunci ga Allah su wani da a cikin karatu na da kuma na wani musamman cewa jarabawa a babu wata wata ruwan da imani da Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya gaba shi dama ya gaya mana da haka mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wa mun musulmai muna tare da cewa Allah ya gaba wa shi ya gaba shi ba wani saba ba wani da yi Allah ya gaba sarki ya gaya mana a cikin surat Muhammad cewa wa yadda na kuma tana ana mai jari na yin kuma sabi cewa lallai za mu jarraba ku don mu bayyanar da suwaye mujahidai masu kokari suwaye kuma masu kokari Allah ta wata ala ya sani ba wani ne sani ba mana ɗaya mun dubo da ya bayyanar da ma'a su gane da kansu cewa wani mujahidi ne wani mai kokari ne wani mai hakuri ne wani kuma ba shi da wani Allah ta wata ala ya gaya mana a cikin suratul ankaru cewa a cikin nasu da mun kura wanda ke zuwa a kan nawa kuma da ne mutane da wani ke a farko ba ya da bawa dan kawai shi ne imani shi ke kawai kai ka gama kana jira a wurin ka ko ka mutu shi a aljanna ba tare da jira ba ya yi gawa yana samun ka ba na rashi na asara na rashin amfani gona alal misali kuma abin da ka samu a bana ina ka sanya taki buhu hamsin a maimakon ka saba samun kila buhu sai zama abin da ka samu kila buhu shi buhu da buhu ba alal misali kila kamar karamin manomi ne kamar ni kila ka sanya taki buhu abin da ya kamata ka samu kila da ka saba ka saba ka samu kila buhu a shirin kila ka abin da ka samu kila da aka kai da buhu ga kuma abin da zo kuma babu da rai aka zo abin da ya shafi noma na rani shi ma kila an kwashe amfanin gonar da aka noma na damuna aka sanya a noman rani shi ma a yi wani samun jarabawa idan ma ana bai da gida mana kawai cewa ya kawai cewa sai da rabon dan ya bayyana da suwaye masu hakuri suwaye wanda suka kuma makaryata idan sun yi wuta idan sun yi zafi za su kashe kamar yadda ya mana a cikin wannan sura ta suratul anbiya cewa ana bai da gida cewa ya rafa kan nan da yin mun kawai wala ya ana nan namu da yin sura wala ya ana nan kadi Allah mai da gida shi hakika ya jira waɗanda ke shuri a baya kafin mu to saboda haka Allah ya yi ya yi haka ne don ya bayyana da suwaye masu imani na gaskiya suwaye kuma masu imani da gaske a na ƙarya ta zuwa haka mummuni ka fara ka tashi da sanin cewa Allah ba da sarki zai jaraba ta yi kokarin da suwaye na jarabawa za ka fi lada masu Allah ta bata a gare shi ya faɗi cikin hadisi cewa ma da za mu da zaɓa yi mu'min wal mu'mina fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yaqalla ta'ala wa yata'alla qadiyah cewa muni da mumina ba za su yi ba jarabawa yana samun su na rayuwa na yau da kullum a cikin dukiyarsu ne a cikin abin da ya shafi ƴaƴansu ne don ko ɗan kan yaki yanzu shi Allah kuwa da ta'ala ya jarabe shi da wani ciwon da sai an je shi kafin sai an je musu sai ko sai an je a ɗan su mala a ne karo waɗannan manyan manyan asibiti ai kai Allah ya jarabe da mutum ne a cikin ka zai bayani saboda haka Allah ya jarabe ya ce muni ba zai wuce ba yana tare da waɗannan bala'i na abin da ya shafi zuciyar shi ne ko ya kai shi ne ko karantar shi ne shi kai ne kai shi a cikin shi hatta ya Allah ta'ala ne hatta Allah subhanahu wa ta'ala a wannan halin wa ma a yau da rabiya ba tare da a wani kuskure tare da shi ba shi jarabawa idan har kai ya kuɗi ka ci jarabawa to zai zama a kai da gare ka domin da Allah ya kira da shi ya faɗi cikin hadisi cewa wa ma min musibatin tusibul muslimin illa da fara Allah ya cewa ba wata musiba da za ta samu musulmi ba sai Allah ya kai da musu da bashi a gari wannan da Allah ya da masa Allah da wata gare shi ya da shi hadisi wanda yake hadisi kullu shi ma ya zama rawi a wannan hadisi daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa idza tarata abdi bi hadibatihi fa sabara awwatuhu minhum al-janna cewa idan na jaraba bawa na da masoyin shi guda biyu abin da ake nufi da masoyin shi guda biyu mai waya da yake ce yace yana da kun ayyai ya nuna shi guda biyu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabce ne da shi mu da makanta fasa ba da sai ya hakuri a kan wannan jarabawar da Allah ya yi zai da rasu shi da shi Allah kuma ta ya ce a wata wuri mu janna zan canja mishi wannan jarabawa da aljanna wata rana sahabi Abdullahi bin Abbas yake cewa da wani sahabi dan uwan shi ala ulika imra'atan min ahli janna bana nuna maka wata mata ba daga cikin yan aljanna wata mata yar aljanna sai garanti dan Allah ya kare mishi ya faɗi cewa yar aljanna ce wannan sahabi maza ya ce wa da sahabi dan uwan shi ina so ina mun wannan matar ya ce hajji mar'atu sauda wannan matar bakar fatin da kike gani to yana gana ce wata rana ta zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa da shi tana fama da wani ciwo na farfadiya har ta farfadiya ya kama ta tana yin tsananci saboda haka tana son annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙar mata Allah ya warkar mata da wannan ciwon annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata a in kin ga kina so zan roƙar miki Allah subhanahu wataala ya warkar miki da wannan ciwo wa in shi wa in shi ki sabarci wa laki janna idan kuma kika so kin zaba ya kuri da wannan ciwo amma za ki samu aljanna a sakamakon wannan jarabawa da Allah subhanahu wataala ya darasi da shi wannan mata ta ce zan yi hakuri amma ya ma aikin Allah ina fama da tsaraici idan ciwon ya kama idan farkon ya kama ina yin tsaraici ban san nayi ba saboda haka roƙar mun Allah ko da farfadiyan ya kama ne bai zama ba zai fare shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa mata Allah cewa Allah ya yi mata ko da shi ya kama ta shi ba zai fare wani ba dan ta samu babbar rabo na aljanna da abin da aka ce za ka samu aljanna a aike ka rasa komai ma aljanna ai ta wuce wata saboda haka sai hakuri da wannan ciwon ta mutu akan wannan ciwon wanda Allah ya kada mu shi garanti ya wani ta da cewa yar aljanna shi muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kama aljanna ba ta yi cikin wannan jarabawa da Allah ya yarda mu shi a bana mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala shekara nawa muna samu a ma'ana riba din da sauran su a rayuwa to da kai jarabawa shi muka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala fa insha Allah idan har kuka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ya yi shi zai kara dan ku yi mutunci ko shi Allah baya san ku ko wala kun yi mutunci kun ce kamar ku kun yi hasarar zuwa duniya ba kun ma ku je ku yi cin nashi ba ne ku ga kowa da mutane ana ta samun kuɗi da sauransu za ku sani Allah da wasu sarki a zai azabtar da kuɗi na rabaka da jin da sa Allah ta bada Allah ya bada shi nan da daga da Allah ma kawo sarki ya sake kawo mana da kai kuma a daure da shi a nan ina wajen sarki na ne da kuma ina wajen sarki da shi malamin ne malamin ne ma mai kan ba ya umarci da wasu da shi da kuma mana da ta kai da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu za mu bashi alamu dama insha Allah ta ala ta bada barka da sabon السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عليه افضل الصلاه والسلام وبعد لا منا نرجع الى المسلمين فرقوا لا بيات الله يقام ولوشي لا بركه وما نعيك كلمه الشكر سورة الغنم da ya tsaya aiki na kansa wani aiki na kai domin abu ne mai wahala wani mamuri ne Allah kuma da ta ya yi yin cewa ma'alumma musulmai ko al'umma na kuma da ba a jiran cewa kuma su kai da kuma kan bakwai da nina da abu da ba a abu kuma kan hawa da alimuka wato يقول لله ممكن يكون إلى خير معلومة أن الله لا يكتب السكين ولا يكتب سبب الجميل فأعبدون بالمعروف ولا يكتبون لا يكتب بالشوق وكان يحاول أهل المؤمن ولا يكتب بالموالد ولا يكتب ولا يكتب ولا يكتب ولا يكتب saboda in aka maka kan haka to ba za ka shi ba in ka zama cewa ba ka mai da aiki mai kyau ba ka hannu da muna a kana ba ka hannu da aiki mai kyau ka ga ba ka cikin wannan mutane ba da ka zama ka da kai a cikin mutane Allah ta wata ya haɗa mutane kafin mu yana da shi da kafafaru da rafi da da hausa da mara kawai da kanu da na hawa da abubuwan karin ba'alu صراحة المعلوم قال علمني أنا أنسين نعم الإسرائيلية تنجمي كان لا نحو المغلبة كان مسلم موالي تشين دوبا يي أي مبرشو باتالاش كوي يي دو شاورنا نشكر الناس الله واجب يي لا شوان شدو إنه من يأتي يبيه domin shi ne jira amma kayan da ka jira kayan shi ne ke saboda kana da kwakwalwa da kwayo ta su ba mu ikon tabbata abin da ba zai ke yara mana saboda ba jikin ba aiki da shi shi wasu makara wa kuma su malamai wa kuma da ta cewa an na su kuru da halaka a iya da alimu da alimu da kuru da halaka da alimu da alimu da kuru da halaka da alimu da ويخرج الى الاخره العليم ذلك على الرسول كما عليه معلوم على الرسول كما اي كلمه اي كلمه ما على الرسول كما في يوم الله كما يوم الله كما تسيرا سمعتم على الخطر العليم كما كون hanya wasu hanya mawarfarkai suna cikin hadari da girma domin ne ikhlasin jima in kana ikhlasin ne jima ne kuma suke cewa ma ba a cikin ikhlasin ne ikhlasin والثلاث من مساجد الإسلام wanda ya gani kira yi a aiki domin Allah na ke domin Allah na ke sai yana bayyana cewa kamar domin Allah ya ke to shi ma wannan yana bukatar da wani ma to na da sai magana a wani dini wani dini ya yi wa nasu ta ja kuma sa'i ne wa ko kamar absara wala ya ce wa ali wa alayka ina ne albasati shi ne wannan an ce wannan ne wannan ba ne wannan sun fa fara ana koyarwa sama da ya sama da ya wannan jiri wannan da babbar wannan bi wannan amma na saba da ya wanda ya tsaya ya kula ya tsara ya wa'ala amma na ya wa'ala ya wani ya kuma kuma wani an ya wa'ala wanda ya makanci ya yi aiki da Allah a ya wani shi ke da sama kan ana وما لا عليكم بركين كل دين وما عليكم بالعقيد Allah bai ɗauko wa Allah ya zo ne da kun sai kun wani kun wani kowa ta yi ba a an da biya mu so da ke yanzu gayyan su ne an ma wanda ya yi ya ma ta yi wanda ya ki shi ma ta yi so da kana ba Allah ta yi ta duk abubuwan da aka gaya ma Allah ba Allah ba da ta yi ba mu ko ne domin ta ba zuwa ji ba a tsaya a yi aikin kuma a yi Allah shi ne kawai da gaskiya inda za mu haka da mun zama kamar wadan da ake cewa mun zama wasu ne da mun zama wanda ne yi waje ne da yi abin da Allah ya so da ke abin da Allah baya so Allah kuma zama ya yi ku so da kuma kokarin mu kiyaye gaskiya su kuma ba nan da ke gabatar da irin wadannan Allah ya saka da lafiya wannan tsari ne babba su bangaren su barabu ma kuma yobi a cikin kitar da abin da Allah ya bada da shine al'amrul ma'ruf ai wannan aikin mukaddara ne sura Allah subhanahu wa ta'ala ba mu da mutawa Allah ya kara albarka a cikin rayuwar mu da mata sun mu da ma da ya fada abin sha'awa ne wannan za ga mata ta suna ba da himma suna kokari su Allah ya ba mu ba a tsakanin ba shi da kai zuwa a cikin kuma Allah ya kawo alheri ta a yankunan mu da kasashen mu duka abin da yake mulki da ya kawo mana malamai da ke kwatar da wasu ala da aka wasu ake mun gode da salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai ubangi musulma kan wani da wani da ga kiwon shi mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم والحمد لله نستعين ونستعين ونستعين
alhamdulillah ina godiya kwarai da jawabai da muka saurara daga iyayenmu da manyan bakin baki daya Allah ta ala ba mu da shi da mu da shi ni abu na farko da zan magana a kai godiya ce ta musamman zan yi da su yan kwamitin masallaci da suke kokari wajen kulawa da abin da ya shafi sha'anin karatu Allah ta ala ta ba su da kai sannan godiya ta musamman ga mutanen unguwar cikin garin samina a ganyen goda duk da mu sautin yana zuwa ko ina a garin nan ya ma dai musamman mutanen unguwa bari da wuce dan muna samun waɗanda suke ba mu kalmomi irin na ainihin wato ƙarfa gwiwa ko da ba sa zuwa nan karatu amma wani ne zai same ni a gida ce malam muna godiya Allah ya saka da alheri muna jin daɗin karatu kuma ga kaza ga kaza bangare kaza ma ya kamata a dabba a nasiha bangare kaza ma a nasiha wallahi muna da su da yawa akwai dattawan da ni ban taɓa ɗaukan cewa ma suna jin karatu ba amma da kansu za su same su yin wannan jawabi kuma ko da yaushe muna tare da su Allah ya saka mu da alheri akwai abin da ya faru a cikin watan azumi a ranar da muka fara tasiri da kuma cikin goma na biyu akwai ɗan hatsaniya da ya fara a masallaci yadda wani ya shigo masallaci ya zai ta zage zage na tura mu a shar ina zage zage da sauran to shi ma ne yanzu na yafe mishi dama hanyar da'awa ta ne ita rayuwa ta ne in ka biya ta mutane ne ka ce shi karatu babu yadda za a yi a yi shi baka dan taba ka wallahi azim ya so da yawa ni kaina ina faɗin wata maganganun abin da na san cewa ni kaina ina yi ba na jin daɗin abin amma tun da saƙon ba nawa bane saƙo na Allah ne na manzon Allah ya zo faɗa haka kuma ko a baya an yi lokacin da ake karatu a can masallaci lokacin muna tsohon masallaci da wanda ke gage wa'azi kullum gage da cin mutunci zai kira suna nan aka yi ce dan wuta ne kira sunan mahaifina ce dan wuta ne wannan an riga ne amma ya zo ya wuce wani abu ne wanda yanzu labari yake ba da to kowanne da aka hakuri zai zo ya wuce abin da nake so mutanen unguwar su fahimta mu ba makiyansu bane ko ba ma kallon sa a matsayin kafirai ko wani ka kauce hanya illa iya kawo masu kirare masu da'awa ne masu wa'azi kuma karatu ba kullum bane za a faɗa maka abin da zai maka daɗi dan shi ma Allah ba yana gaya wa bayan sa abin da zai maka daɗi bane a shi abin da yake so su bi shi yake gaya musu shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai isa ya kirkiri wani abu na karan kansa ya ce bari ya faɗa a addinin ba in attabi'u illa ma yuha ilayya bana bin komai sai abin da aka yi min wahayin sa daga wannan abu ne wanda ya kamata jama'a mu kula da shi bare da don haka ina ba abu ma hakuri duk wani abu da tarjuma don Allah mu janye shi mu daina shi mu masu wa'azi ne kuma masu kira ne masu da'awa ne zuwa ga Allah muna fata Allah ta'ala ya sanya albarka abin da muke abu na biyu zaman da muka yi a wannan unguwar tsawon lokaci muna ta kokari mu ga cewa mun kawo al'umma abin da zai zama alkhairi a gare su musamman bangaren abin da ya shafi karantarwa iri daban-daban misali yanzu ko a wannan azumin mun shirya daura ta musamman ta haddin qur'ani a wannan masallaci wanda akwai yara akwai yan mata da yawa sun haddace izu biyar wasu izu bakwai wasu izu uku wasu izu ɗaya gwargwadon dai abin da Allah ta'ala ya baiwa ɗalibi ba wani yawan hazaƙar sa ba wani yawan abin da ya haɗa shi kaga wannan ba ƙaramin ci gaba bane kuma alhamdulillah a nan makarantar muna da bangaren tahfizul qur'an wani ta fasalma da darul qur'an da tahfizul qur'an da dirasatul islamiyya tun da muna yi ɗan ɗalibai ɗan kaɗan yanzu har an zo ajujuwa masu mana kaɗan dole yanzu muna amfani da wasu ajujuwa a nan cikin makarantar hidaya inda mahaifinmu Allah ta'ala ya gafarta mishi gina kuma ya bayyana matsayin makarai su wannan ba karamin alkhairi bane kuma tsawon lokaci muna kokari wajen karantar da yara addini da tarbiyya tsarkakakkiya wacce za ta zanto sanadiyan samun tsira a duniya da kuma gobe gobe kiyama da mu kadai ne muke amma yanzu kusan kowa ma na kawo ɗansa yana yin karatu kowa na kawo ɗansa ba wani bangaren da zai kawo ɗansa makaranta ya karatu tunda an jira an jira an ga shekarun me zami zami wani abin da yake bashi da kyau an ga cewa babu wani abu na matsala karatu ne kawai littafin Allah ya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to muna da wannan bangaren na hadin Qur'ani alhamdulillah kuma tana ci gaba kuma nan da wasu yan watanni wata daya ko wata biyu akwai ɗaliban wanda sun kammala hadin Qur'ani wanda insha Allah ta'ala za mu gayyace ku wajen taron yin bikin taya kuma na hadin Qur'ani da girma Allah muke roƙo ya kai mu lafiya gaskiya muna samun ci gaba kwarai da gaske sai bangare na biyu muna da bangaren matan aure wanda su ma babu wanda babu yanzu mutane da yawa mutanen unguwannin da yawa akwai mata suna zuwa karatu makarantar da muka fara ta akwai mata yan aure da yawa wanda suna da shekara mahaifin malam Suleiman ta rasu Allah ya gafarta mata tana ɗaya daga cikin jajirtattun ɗalibai a wannan makarantar duk da yawan shekarun shekara kusan sittin da wani abu akwai wanda sun zo makarantar nan mata ko alifin babu ba iya ba wallahi amma yanzu suna iya hada baki suna iya karatun qur'ani suna haddan qur'ani suna hada hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna yin abubuwa na ilimin shafat da yawa kuma alhamdulillah wannan kokari ne wanda muke roƙon Allah ta'ala ya sanya mana shi a mizani la nuridu minkum jazaa'an wala shukura illa iyaka kowane aikin alkhairi yana buƙatan tallafawa da agazawa ni kadai ba zan iya ba amma idan al'umma sun taimaka wannan ya kawo kaza wannan ya kawo kaza sai a hada sai wurin ya tashi zama kowannen ya zuba nashi da kasan jariya har yanzu aji guda ɗaya muke karatu a ciki kuma alhamdulillah yanzu da azumin da mun samu dalibai sama da guda goma ko mal hadisi to da suke cewa su yi sa a bayan sallah insha Allah kaga wannan ci gaba ne kwarai da gaske kuma karatun kaka ɗauka ta wani lokaci ne mai tsawo awa biyu ne kawai tar da rabi na safe zuwa sha ɗaya da rabi su kuma su je su yi abincin rana amma shi yi Allah wannan lokacin Allah ya sa mishi albarka dama shi karatu haka ne in dai za a tsaya a yin da gaske to da izinin Allah za a samu abin da ya kamata bayan nan bangare na uku shine ita dai makarantar har ila yau tana da bangaren international academy da muka bude bangaren boko da islamiyya duka mun haɗa ilimin addini da ilimin boko gaba daya kuma alhamdulillah yanzu muna da pre-nursery muna da nursery 1 nursery 2 sai primary 1 kuma har yanzu ƙara kawo ɗalibai ake yi kuma alhamdulillah da yawa daga cikin ɗaliban da suka zo makarantar su kansu iyayen sun tabbatar akwai bambanci tsakanin makarantun da suka fito da da kuma wannan makarantun da suke a yanzu alhamdulillah kuma ko bayan sallan nan akwai malamin da zamu gayyato wanda zai ƙara ba malaman mu special course da na seminar da za a yi malamai don su ƙara samun ƙwarewa wajen karantarwa wannan duk muna yi saboda ƴaƴan mu ƙanana taso a bisa tarbiyya yaro ya zama injiniya ne ma da jin qur'ani masanin hadisin manzon Allah ya zama likita ne masanin addini ya zama dan siyasa ne masanin addini ko mai mutum ya zama yana shi ala basira kuma wannan makaranta tana nan muna ci gaba insha Allah ta'ala muna fata Allah ta'ala ya agaza mana ya sa mata albarka bayan nan bangare na hudu shine makarantar mu tana bangaren magidanta wanda muke karanta da su alqur'ani ajin qur'ani muke da ulul ahkam duk juma'a bayan sallar isha'i muna karatu a masallacin da karfe 8 da rabi zuwa 9 da rabi zuwa 10 da rabi bayan mun karanta alkur'ani kuma za mu karanta hadisi kwaya ɗaya a ulul ahkam mu fassara shi mu dan yi bayani ga ɗaya daga cikin ɗaliban da muka kare ga wasu da yawa daga cikin nan ɗaliban wanda makaranta ne mun yi shekaru masu yawa ba tun kusan tun buɗe masallacin da muka dawo karatun da muka shiga bane kuma sun ma basu gaza ba su kasa abu yau muna nan muna ci gaba da yin wannan karatu Allah ta'ala ya sa albarka sai bangare na biyar wanda shi ne nan bangare wanda muke sa rai insha Allah ta'ala nan da wasu watanni idan Allah ya agaza mana ko mun samu taimako daga bangarori daban-daban shine na lura cewa a local government din nan gaba ɗaya da ba mu da wata standard makaranta ta hadin Qur'ani wanda za a ce in yaro ya zo makaranta zai koyi ilimi ya koyi tadwiri ya koyi ya hadin Qur'ani da girma kuma ya samu haddan a takaitaccen lokaci misali a cikin shekara biyu zuwa shekara uku insha Allah ya haddace alqur'ani kuma hadda mai kyau gangariya wannan shine shirin da muke yin Allah ya so a bayan sallar nan muke tsare insha Allah in Allah ya ba mu iko mun samu yadda muke so da izinin Allah za mu dan gyaggyara inda za mu aje ɗalibai da inda za mu dan duka karatu da inda abubuwan za mu tafi daidai already akwai ɗaliban mutane da ke cewa ma a yi maza abu za su kawo ɗalibai to muna nan ji akan shirin insha Allah ta'ala shiri ne wanda ke bukatan tallafi na musamman da kuma kuɗi na musamman gaskiya wanda na tabbata wannan makarantar idan Allah ya kaddara saka ku wannan bangaren to ba karamin alkhairi za a samu ba za a yaya mahaddata za a za a yaya limamai na masallatai da abubuwa iri-iri kuma zai zama cibiya ce wacce za a dinga zuwa ana kwafta musamman wanda muna sa ran insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya shiga mana wannan burikan alkhairi da haka muna fatan goyon baya daga al'umma baki daya wanda ya kawo ɗansa ya taimaka shi ma ko don ya taimaka ma kuma wajen samar da tarbiyya Allah kaɗai ya san me ɗansa zai zama a nan gaba sannan wanda ma ya faɗi ko da shawara ne ya kawo ya ce wani muna ba da shawarar a yi kaza a yi kaza shi ma wannan ya alkhairi haka nan wanda yake bi dukiyarsa ya ce bari ya zo ya gina wani bangare da makarantar nan ko ajujuwa ko ya gina ko ya samar da wani abu Allah kuma ya manta kuma shi samun ruwa a wajen muka haka bohol mai albarka wanda ba dare ba rana ba sumo ba komai haka wanda ruwa yake zuwa tsawon shekara uku bai haka wanda rije yanzu a kuma unguwa kusan mafi yawan ruwan da ake ɗiba a unguwan nan ana ake ɗiba da wasu unguwanni ma ana zuwa ɗiba ruwan sha ruwa ne gare gare ga shi mai daɗi kuma kuma ko ina a cikin makaranta mun yi wa yarin za ka ga aka buɗe hanko ne baka ɗibi ruwa abinka kai sha ne gaban ka da shi da ka muna fata Allah ta'ala ya ƙara mana albarka da ka muna godiya ta musamman sannan godiya ta musamman ga malaman mu wanda suka ba mu tarbiyya shekarar da mu har ila yau ga su malam Muhammad Sadiq ga su malam Muhammad Al-Amin ga su malam Nu Abdul Hamid ga sauran manya manyan malaman a wannan gari su malam malam Muhammad Husaini malam Bello Adam Marigayi Allah ta'ala ya kansa su malam Alarma malam Abdul Qadir wanda shi ya fara koyar da mu hadin Qur'ani tun muna kananan yara har Allah ya kawo wannan lokacin Allah ta'ala ya saka musu alkhairi Allah ta'ala ya ƙara rayuwarsu da dukiyarsu da 'ya'yansu albarka Allah ta'ala ya ƙara musu ƙwarin gwiwa don karantarwa Allah ta'ala waɗannan hasanat da kyawun ayyuka nasu muna fata Allah ya nauye ni za su shi a ranar kiyama mu kuma Allah ya ƙara azurta mu da ikhlasi da cikakken koshin lafiya da wadata na gudanar da waɗannan ayyuka na kawo cigaban al'umma baki daya wanda shine karshen jawabi na insha Allah ta'ala ya ga muna fata Allah madaukakin sarki mana jagoranci na alkhairi su dai mata sun ki yadda a rufa nan su muna ne muna shawari yadda za a yi a samu rufe dan aiki na da wahala gaskiya akwai gajiya kwarai dan babban takaici na gani nake kan ban yi aikin koyo tun daga Ramadan zuwa yau dan har yanzu ban yi sauka ba kuma ya kamata a ce tilawar Qur'ani ina sauka da na fara bacci yau tunda karatu ba abu ne wanda zaka ce kawai da ka zo ka ɗauki littafin ka zo ka yi bayani ka tashi a'a kana buƙatar cin dare ɗaukan awoyi masu yawa kana muraja'a kana nazari kana duba maraja da littafai da abubuwa daban-daban kaga wannan aiki ne ba ƙarami ba ya ka muna fata Allah ta'ala ya bada jagoranci alkhairi ya kuma ƙara mana lafiya ta da shi muke yi muna ƙara godiya kwarai da gaske da ƙarfafawa da muke samu daga al'umma baki ɗaya Allah ta'ala ya saka kawo kowa da alkhairi Allah madaukakin sarki ya ƙara kowa buɗi نلزم ذلك إن شاء الله تعالى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن يقوم رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم اجعلنا من تقائك من النار اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا ولمن سبقنا بالإيمان اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا عن القوم الكافرين اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه نصيب يا رب العالمين اللهم إنا نسألك إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك وتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم قوي عزائمنا وشيد بالعلم أركاننا واشرح به صدورنا ونور به قلوبنا واجبر به كسرنا وقوم به سلطاننا وسجد به ألسنتنا وخذ به بنواصينا بما يرضيك عنا اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المتقين اللهم اجعلنا ممن خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم اجعلنا ممن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضنا مرضى المسلمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم قتل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah Allah ya saka da kai Allah ya bari amin babu ya saka babu insha Allah insha Allah insha Allah jazakallahu khair jazakallahu khair Allah ya saka ya bari mana ya bari jazakallahu khair السلام عليكم الله خير الله والله نسيت لا تبالي لا تبالي ما زالي الا الشيطان اكبر الشيطان جهل العالم الفقير الله ما شاء الله شد عليك ما شاء الله بركة ما شاء الله
Thank you.